ta'ala ya faɗa yake cewa a bar abin da zai yasa aka samu sabani tsakanin sahabbai to ba sai ana tattauna shi ba kawai in an faɗi ra'ayin wani aka faɗi ra'ayin wani to shi kenan a hudu ba sai an yi tarjihi ba
حدثنا فراس بن صفوان بن جميل اللحمي حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابي عن قروه عن عائشه رضي الله عنها قالت دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمه عليها السلام في شكواه الذي قبض فيه فسارها بشيء فبكت ثم دعاها فسارها بشيء فبهتت فسالنا عن ذلك فقالت سار للنبي صلى الله عليه وسلم انه يقبض في وجه الذي توفي فيه فبكيت ثم سارني فأخبرني أني أول أهله يتبعه فبهرت
حدثنا يسرت بن صفوان بن جميل اللهمي حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أروة lani ya ce wato ibrahim ya ce ibrahim da sa ce ya kako daga babansa shi kuma babansa daga urwatu shi kuma urwatu daga nana aisha Allah ya daidaita qalat nana aisha ta ce da annabi sallallahu alaihi wa sallam fatimata annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kira wani na fatiha alaihi assalam amince ya tabbata gare sa shi shakawahu a cikin jinyarsa da yake yi allazi kubida fihi wanda aka karɓe shi a wannan jinyar da ya kira wata fasahar rahadi ce sai ya asirka mata wata magana sai ya mata wato kuskus ba wanda ya yi cikin sirri ba wanda ya yi fabakat da ta yi kuka sun da aha sannan sai kuma kiranta fasar da hadu sai da sai sai kuma wato yi mata magana a tattalin da sai inda wani abu fasahi ka sai sai dariya fasa Allah an zalika sai muka tambaye ta an zalika ne ya faru haka da zuwa zalla ya kiran ki ya ga miki magana kin kuka yanzu kuma ya kira ki ya miki magana kuma kin yi dariya menene ya faru fa kallan sai ta ce سامع النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبض في وجهه yace maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mun a tafi cewa za a karɓe shi a wannan jinyar da yake eh a cikin kan jinyar da yake allazi tuwa ce fi wanda wato ya rasu ji a cikin sa dan bai wannan ba ba su tambaye ta ba sai bayan da ba kauran maza Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai sanda ya yi mata wato ya kira ta yi mata magana sannan suka tambaye ta ba bayan wafatin sa ne suke tambayar ta suke cewa da ita me ya gaya min sai su ai mazala ya asarta mu a lokacin ya gaya min a asarta cewa za a karbe a wannan jinya ta ta wanda ya rasu fiye a cikin sa da ya gaya min haka fa ba kai su sai ne kuka yace sun masa da ni sannan sai kuma kuma gaya min a boye fa akhbarani ya bani labari anni awwalu ahlihi yatba'u cewa ni ne farkon iyalin da ni ne farkon wanda zai bi shi da ga ga abin haka kuma farka shi sai ne dariya eh
حدثني محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن سعد عن قروة عن عائشة قالت كنت أسمع أنه لا يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في منبره الذي مات فيه وأخذته وأخذته نجة يقول مع الذين أنعم الله عليهم الآية فظننت أنه خير حدثنا مسلم حدثنا شعبة عن سعد عن هرة عن عائشة قال لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرض الذي مات فيه جعل يقول في الرفيق الأعلى
حدثني محمد بن بشار حدثنا بكر حدثنا شعبة عن سعد عن هرة عن عائشة wata ya karbo daga nana aisha Allah ya ta kala ta ce kuntu asma'u na kasance ina jin annahu cewa dai lamarin da sha'an la ya mutu nabiyu annabi baya wato tsora baya rasuwa hatta yi hayyara har sai dai an bashi zaɓi bainar duniya tsakanin duniya wal akhirah da lahira eh wato zaji an ce wato an ce cewa ba wani annabi da zai rasu ba bashi zaɓi ba ce to fa sami tun da biyan sallallahu alaihi wasallam ya kulu sai sai nabi annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa fi maraji a cikin jinyar sa allazi ma ta fihi wanda ya rasu a cikin sa eh wa akhadtuhu wa akhadtu wa akhadtu buhatu wato sai tari wato ya kama shi eh buhatu a yace masa tari ko kuma a yace masa wato shakuwa eh ko shakuwa ko tari eh ya kuli yana cewa ma'allazi na zaman lahu alaihim yana faɗin wannan ayar har zuwa ƙarshen aya to fazalan tuna na aisha sai ta ce sai nazarci an da hukuyyara an ba shi zaɓi sai ya zaɓi cewa ya tafi yasa yake ma'allazi na zaman lahu ina tare da wanda Allah ya musu nima ka ka tafiya kenan annabi na musulmi hadisi na shi ubatu an sa'adin an uwata an aisha ta kalat lamma maridan nabi sallallahu alaihi wasallama wata ya kamo daga rana ya shara rana ta ce yayin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi jinya almarada allazi ma ta fihi wato jinya da ya rasu jinya a cikin sa to ji Allah ya kono sai manzo Allah ya haɗi yana faɗa yana cewa sir rafiqil ala sir rafiqil ala to haka yake ba to daga nan wannan an ba shi zaɓi ya zaɓi cewa ita bi eh ya je ya je wajen ubangijinsa sallallahu alaihi wasallam حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال روة بن الزبير إن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحيح يقول إنه لن يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يهيا أو يخير فلما استفى وحضره القبض ورأته ألا تخج ألا تخج عائشة بشي عليه فلما أفاق شخص بصره نهوى سقف البيت ثم قال اللهم في الرفيق الأعلى فقلت إذا لا يجاورنا فعرفت أنه حديثه الذي كان يحدثنا وهو صحيح
to wannan arfiqul ala eh ma'ana arfiqul ala tana da ma'anoni mai yawa eh ta wato addu'a ce Allah ka sanya ni in zama abun hadawa da wato bayan ka madaukaka eh a wata ruwaya kaga mala'iku kenan eh su ne domin domin akwai mala'iku wanda suke wato mala'iku wanda suke maɗaukaka wanda su su ne wato manyan mala'iku wato kamar inda iblis yake cewa mai a cikin wata aya can baya da yake addu'a san da Allah ya ce cewa annabi adam sujada sai tuwa ya iya ta sai Allah yake cewa da shi iblis da yake yin sujada sai ce istakbarta an kunta min al'alina ka yi girman kai ne ko kuma a kana daga cikin wato almala'ikatul alina eh wato a wata ruwaya almala'ikatul alina su mala'ikatul alina wata halitta ce ta mala'iku da Allah ya yi ta an ce har yanzu ba su san ma Allah ya halitta annabi Adam ba ba su san ma akwai annabi Adam ba kuma har duniya ma ta tashi ba su dan ba wannan ne ba wannan ne ba wannan ne a gaban su ba eh sun zuwa almalaika sun ali eh saboda haka wato Allah ta ya cikin wayannan madaukaka halittar ka eh ko kuma ka sanya yana a cikin abokan wato tafiya eh kuma shi kuma ana yin amfani da yayin yawa ana islakin sa a mutum daya kuma ana islakin sa a mutane da yawa eh ana ana faɗa wa mutane ma da yawa eh da maza na yake cewa a cikin wannan wato a cikin hadisin can baya da yake cewa wa hasuna ulaika rafiqan wato ba alladina al'amallahu alaihim min alladina wa siddiqina wa shuhada wa salihin ko to karshen ayatin wa hasuna ulaika rafiqan shi ne manzala ya wuce wannan aya ayyaja ko lokacin da wannan shakuwar ta kama shi ya ja su abinda yake nufi ubangiji ta sanya ni cikin jumlar yan aljanna daga annaba da siddiqai da shahidai da salihai eh to duk dai addu'a ce ce حدثنا أبو اليمان أخبر راسي عيب عن الزهري قال أمرني وكيل بن الزبير أن إن عائشة وكيل بن الزبير wato zuhuri yake cewa wasu bin zubair ya ba da labari inda aisha ta cewa na na aisha a kalar ta ce kana rasul lahi sallallahu alaihi wasallam masala ta yake ba suke manzala sallallahu alaihi wasallama wato ya kasance wa huwa sahihu shi yana wato mai halin yana halin mai lafiya ya kula yana cewa innahu lam yuqbad nabiyyun qattu lamarin da sha'anin ba a taɓa karɓar wani annabi ba da dai hatta ya ramu maq'adahu min al-jannah har sai dai ya ga mazaunin sa a cikin aljanna summa yuhayya ko kuma ai summa yuhayyaru ruwa ya ce guda biyu bidin ya kawo ko ya kawo yawa summa yuhayya sannan sai a raya shi bayan wannan ya tafi ko kuma yuhayyaru sannan sai kuma a bashi zaɓi bayan an nuna masa gidansa na aljanna a bashi zaɓi da zaman da tafiyar to ba wanda zai fi gida aljanna kuma ya ce zai zauna ba wanda zai fi gida aljanna ya ce shi bai zaɓa aljanna ba falan mastaka yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan wato jiyar wa hadarahu al-qabdu wato tafiya ta halarto masa wa ra'suhu a lokacin kansa ala fahiji yana kwanci ya kansa yana kwanci akan cinya ta a wa ra'suhu kansa ala fahiji Aisha da yana kan cinya na Aisha to gushiya alaihi sai aka yi suma gare shi mazala shi kenan sai ya fita daga halinsa to falan ma a fata yayin da ya farka ta kasa basarahu sai ya buɗe idanuwansa na hawa sakafil baiti ka sannan wato rufin ɗakin da yake ciki sun makala sannan sai mazala yake ce Allahumma fi rafiqil ala Allahumma fi rafiqil ala fa qultu shi kenan sai nace idan la yujawiru la manzo Allah shi kenan ba zai kuma wato zama da mu ba ba zai makoce mu ba ma'ana ba za mu zauna tare da tafiya ta zo eh fa aramtu sai na san annahu cewa shi hadisi hullazi kana ya hadisuna zancen sa ne da ya zama yake zantar da mu huwa sahihun shi yana lafiya cewa ana bawa annabawa zaki kuma an bashi kuma ya zaɓi tafiya
حدثنا محمد حدثنا عفان عن سعد بن جويرية جويرية عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مس وأنا مس- مس- مسندته إلى صدري وما عبد الرحمن سواك رأب يستم به فعبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره فأخذت سواك فقسمته ونبهته وطيبته ثم دفعته الى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به وما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا قد احسن منه فما ابى ان فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع يده او اصبعه ثم قال في الرفيق الاعلى ثلاثا ثم قضى وكانت تقول مات بين خانق- خانقتي وذلك وباطنتي
حدثنا محمد حدثنا عفان عن سهر بن جويرية عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عبد الرحمن بن القاسم يا كبو daga babansa babansa ya kabo an Aisha daga nana Aisha da na Aisha take cewa da hal Abdurrahman bin Abi Bakr Abdurrahman dan sayyidina Abi Bakr ya shiga Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam gurin Annabi sallallahu alaihi wasallama wa ana musnidatuhu ila sadri ni kuma na jingina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa kirjina ma'ana ya ya- ya kwanta ya jingina da kirjina na Aisha wa ma Abdurrahman siwakun akwai siwa a wato aswaki tare da Abdurrahman shi Abdurrahman yana rike da aswaki yana yi radubu wanda yake aswakin danye yastannu bihi yana yin aswaki da shi to fa abaddahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam basarahu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kura masa ganin sa ya kura wa wannan aswakin wato ganin sa eh fa akhadtu aswaka lana aisha ta ce na karbi wannan aswakin da gun shi Abdurrahman fa qasamtu sai na karya shi wannan fatuhu sai na kakkade shi ma'ana na karkade shi wadayyamtu kuma na dada maza ma'ana sai ta sa a bakin ta ta tattauna shi yadda zai daɗin gogawa wanda ta karye din a nan za a fahimci wato karye wanda ta yi kan inda abdurrahman ya amfani da shi nan ta karye eh da ta karye sai kuma ta sa ta tattauna masa yadda zai mazala zai ji daɗin gogawa eh sun ma dafa tuhu sannan sai na ba da shi asuwakin illan nabi sallallahu alaihi wasallam ga annabi sallallahu alaihi wasallam fassan nabi sai ya yi asuwaki da shi ta ce fa ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ban ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama istan da yayi aswaki ba istinanan aswaki kasa da dai a hasalan minhu mafi kyau da wannan aswakin da yayi eh wannan aswakin da yayi na karshe to ba wani aswakin da yayi wanda yafi wannan kyau eh falamma falamma eh وما أبا to fa ma ada fa ma ada an fara ga rasulullah fa ma ada bai gushe ba an fara ga rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karewa to rafa rafa ya dahu sai ya daga hannunsa au isba'ahu ko dan yatsan sai ya daga sun makala sannan sai ce fin rafiqil ala fin rafiqil ala fin rafiqil ala talatin su uku sun makala sannan sai manzo Allah ya cika wa kana taqulu la la ta zama tana faɗa tana cewa mata manzo Allah ya wafati baina haqinati tsakanin kararrame na wa zaqinati da habata eh kararrame shine wato kashin wato kashin ilji ana shi ake cewa kararrame to tsakanin kararrame na da habata ma'ana a nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nata yana nan sun sai da Aisha kuma shike nan wafatin sai zo sallallahu alaihi wasallam حدثني ربان اخبرنا عبد الله اخبرنا يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عروه ان عائشه رضي الله عنها اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا استكان فسال نفسه بالمؤوذات بالمؤوذات ومسح عنه بيده فلما اشتكى وجهه الذي توفي فيه ففقت أنفث على نفسه بالمؤوذات التي كان ينفث وأمسك بيد النبي صلى الله عليه وسلم عنه حدثني هبان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال ابن شهاب يجي يشي أخبرني أروت أروت يا بان لاباري أن عائشة شهر عائشة رضي الله عنها أن عزيز إيشا أخبرت إيشكم تاباشي لاباري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر الله صلى الله عليه وسلم كان يا ذو إذا اشتكى idan ya yi wato in ya wato in ya wato in ya kukan ciwo ma'ana in wani abu ya same shi na ciwo ya koka cewa ga abu ya same shi to na fasa sai ya tofi a ranar su yi a bisa kansa a bisa wannan abin da ya same shi na ciwon bil mu'awwizati da wato masu tsari wato kula'uzai eh ko masaha kuma sai ishafa an hugare shi wannan ciwon da yake jin ciwon sa biye jihi da hannunsa to falan ma falan ma ta kawo waje ahu yayin da wato ya kai karan wannan wato ciwon sa alaji tu ce hi ciwon da ya rasa cikin sa to yana mana yana gaya mana ya dame shi ciwon ya dame shi eh ma'ana ya kai kara ba wai zuwa ya kai kara eh abinda yake cewa istaka mutum ya kai kara shine ya kai shikaya eh amma abinda yake nufi wato istaka ma'ana ya yi kukan ciwo ma'ana yana nuna ciwo ya dame shi eh yace to yayin da nuna ciwo ya dame shi wanda ciwon wanda daga shi ne a wannan ciwon ya wa fati yace dafe gutu sai na Aisha tace sai na hadu an fusu ala nafsihi ina masa tofi a kansa bil mu'awizati da wayannan masu tsarewa ayoyin na tsari allati kana yanfusu wanda ya kasance yana tofi da su eh wa amtahu biyadin nabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai shafa wajen ciwon da hannun manzala sallallahu alaihi wasallam an gare bana in ta karanta sai ta tofa a hannun manzala sallallahu alaihi wasallam sai ta dau hannun nasa kuma sai ta to sai ta shafa akan inda manzala sallallahu alaihi wasallam yake kukan ciwon
حدثنا مؤلف بن اسد حدثنا ابو العزيز بن مختار حدثنا هشام بن عروه عن عباد بن عبد الله بن الزبير ان عائشه اخبرته انها سمعت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وأسرعت إليه قبل أن يموت وهو مسلم إلي ظهره يقول اللهم اغفر لي وارحمني وألهكني بالرفيق حدثنا السلف بن محمد حدثنا أبو أوانة عن هلال الوزان عن أروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لأن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا قالت عائشة لولا ذلك لأبرز قبره خشي أن يتخذ مسجدا
حدثنا مؤلف بن اسد حدثنا عبد العزيز بن مختار حدثنا هشام بن عروة عن عباد بن عبد الله بن الزبير عبد الله بن الزبير yake ba da labari ya ba Abbas labari cewa anna Aisha cewa na Aisha akhbaratu ta ba shi labari anna ta ta sami atin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama ta ji annabi sallallahu alaihi wa sallama wa asgat ilayhi wato ta kasa kunne ilayhi zuwa gare shi wato kabla an ya mutu ko haka rasu yake ko
kabla an ya ka san na akwai dan ka san akwai akwai dan sabani na da akwai bambanci to cewa na Aisha ta ji Annabi sallallahu alaihi wasallama wa asgat ilaihi qabla an yamuta ta kasa kunne zuwa gare shi tun gaban ya wafati wa huwa musnidun ilayya zaharahu tana cewa manzara sallallahu alaihi wasallam ya jingina da ni ya jingina bayansa da ni ba na ya jingina bayansa zuwa gare ni ya kula yana cewa Allahumma gfirli Allah kai gafara gare ni warhamni kai min rahama wa alhiqni bir rafiqil ala wato liskar da ni da wato jama'a madaukakiya eh a duk da zan bi ma to mazala kenan mazala a matsayin sa amma yana ta istighfari yana neman gafara yana neman rahama to ballantana wato ballantana mutane a halin yanzu zamani sam da ma ya ɓaci yasa da'iman muke wa bayan Allah nan godiya da suka kawo mana ɗariƙun nan eh wannan ɗariƙa khasatan ɗariƙan mu ta tijjaniya wato kullun cikin istighfari kake kullun cikin salati ga Allah kake kullun cikin la ilaha illallah kake eh saboda shi halin dan adam dan adam duk inda yake mai laifi ne to maza Allah ma gashi shi wanda Allah ya gafarta masa ba ta kaddama ba ta asara in ma da zai yi din eh tunda ba za ba zai laifi ba ba ma shi ba duk annaba ma asumai ne ba za su laifi ba Allah ya kare su ba za su laifi ba amma duk da haka suke istighfari eh to ashe ka ga yanzu ya aula mu mai ta istighfari eh duk wanda ya zo ce mana kan mai istighfari to shine bai san abin da yake ba eh mai istighfari mai salati ga manzo Allah la ilaha illallah eh حدثنا سلف بن محمد حدثنا ابو عوانة عن هلال الوزاني عن ورث بن الزبير ورث بن الزبير يا كلمة أن عائشة تقول عائشة رضي الله عنها أن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يا فتاة مرضه أتكي أن تنين أتكين جيسا الذي لم يقم منه والذي بيتاش بدا بقريب wannan jiya da bai tashi daga wannan jiyan ba yake cewa la'anna Allahu yahuda Allah ya la'anci yahudawa ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida sai da kika murmura annabawan su masallatai qalat aisha da aisha ta tace laula zalika ba dan wannan abin da manzo Allah ya faɗa ba la ubri da qabruhu da an daga an bayyana kabarinsa eh hatta hasiya har dai manzo Allah an yi haza masjida an kai shi masallaci ma'ana ya faɗi wannan ne tsoron ka a riki masallaci to kabarinsa masallaci to wannan inda maza Allah ya shi a kwance ba wai mallan ne ba wai shi ne abin da ake nufi cewa ba daidai ba nan inda maza Allah yake a kwance wuri ne wanda yake daidai domin wasu za su ce ai maza Allah ya ce wato Allah ya lance huda sai da kika barburan annabawan su masallatai amma ga maza Allah shi kuma shi ma yana cikin masallaci kabarin sa yana cikin masallaci ai abin yadda yake inda wato akwai fusaku da yawa da za a yi wannan raddin eh fusakun raddin suna da yawa to amma dai a takaice ai gidan manzo Allah ba masallaci bane dan da manzo Allah ya zo kan ma ya gina gidansa sai da ya fara masallacin yana gidan Abu Ayyub al-Ansari eh sai da ya gina masallaci ma sannan ya fara tunda ya zai sami gidan da zai zauna ko manzo Allah ba gida ya yi gina da dakuna shikenan barjik ba a'a manzo Allah inda yake na duk matar da ya aura sai a gina mata ɗaki ba wai ɗakuna ne a zure duk wacce aka auro shi ke ta zo ta zo ta shiga ba eh to saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gidansa yadda yake nan gidan haka yake kuma masallacinsa shi ma gashi nan haka yake ba a ɗau manzo Allah kamarinsa an kai masallaci an binne ba a inda aka binne manzo Allah na ɗakin da na Aisha aka binne nan inda yake ɗaki ne na rana aisha ba masallaci ne eh kuma ya ishe misali lokacin da sayi na abubakar ya rasu aka kai shi can to da sayi na umar zai rasu shi ne yake yace a je a tambaye ta bayan an wannan an sa an mata wannan makamu sai ya kirawo abdullahi bin umar ya ce ka je ka tambayi na aisha ka ce ina neman ta yi izini abin ne na tare da wa'annan abokai nawa tun da yake a gurin akwai sauran guri mutum biyu a wajen bayan gurin manzala sallallahu alaihi wasallam inda yake akwai na sayin na abubakar to akwai saura inda za a iya sa mutum biyu shi ne sayin na shi sayin na umar ta je ya gaya mata yace to ga abin da amirul mu'minin ne shi zo roƙe ki sai ta ce to da ni wurin na rike shi saboda kaina amma ni ba zan ba zan fifita sona a kan sansa ba saboda ita za ta iya kwanta a wajen saboda mijinta ne da babanta mahaifinta shi ne abdullahi da umar ne ya sai na umar aiki take bayan mata bayani ta ce ta amince amma da ga abin da ta ce ta ce amma tun da ka faɗa haka to za ta ban maka wajen domin ba za ta fifita abin da take so a kan abin da kake so ba to duk da haka sai na umar yake to ku zo muku wasiya suka zo sai yake su to idan na cika kuka haɗa ni aka gama komai idan kuka ɗauke ni kuka je ku yi sallama idan kuka yi sallama ku ce umar ne yake neman izinin ya shigo idan an ce da ku ku shiga da ni ku shiga in an muku shiru to ku koma shi ne da aka gama komai sai na umar ya cika aka hada shi aka dauke shi aka tafi da aka je kuwa sai na Abdullahi bin Umar ta yi sallama yace ga Umar ya zo yana neman izinin ya shigo sai aka ce to ana maraba da shi shine sai shiga sai aka aka binne shi to da ba gurin akwai sauran guri ɗaya yanzu haka wanda za a binne mahadil muntazar mahadi al muntazar to anan mafi yawan siyar nan suka ce nan za a binne shi to shi kenan lokacin da maza Allah yake kwance da shi da sai na abubakar to na na isha a nan take ita ma a nan take kwana to amma da aka shiga da sai na umar sai kuma ta yi labule eh saboda shi sai na umar ajnabi ne a wajenta eh sai kuma ta sa labule tsakaninta da su eh shi kenan kuma sai ta mana kuma abin da tara su kuma aka fita da ita aka kai ta aka binne ta to akwai abubuwa da yawa da suka faru a cikin irin wayannan magana kabarin manzala sallallahu alaihi wasallam an yi makirce makirce da yawa akan cewa manzala an binne shi a nan kuma ana sallah wasu kuma ma ba ma ma magana binne shi ba wasu suka yi shirye shirye to hudu ana shirin za a tace jikin manzala daga inda yake to hudu ana shirin za a tace shi eh akwai lokacin fata bayi wani sarki ne shi ba an zo an zo kokarin a sace shi akwai wani lokaci da aka shirya wajen mutum arba'in suka zo tsakar dare tsakar dare suka shigo masallacin manzala suka yi nufin za su zo su ɗauke jikinsa sun shirya da mai gadin mai gadin ya musu kofa a buɗe suna shigowa kafin su je kabarin Allah ya musu wata tsawa su har yanzu ba san ina suke ba suka nutse a ƙasa bayan wa'annan akwai na karshe-karshe da aka yi shi ma lokacin na karshe da aka yi shi ne wato wa'ansu kiristoci ne masu daga magarib su ne suka zo da niyyar wai suna nuna sun zo ziyarar mazalla suka wai suka samu gida a can wajen gari suka sauka suka sauka shi kenan daga can cikin garin daga can inda suka sauka su dama sun zo da niyyar su sace jikin mazalla to sai suka yi duka ɗakin su sai suka rika haɗa suka rika haɗa suka rika haɗa suka rika haɗa shi ne har suka kusa zuwa wajen manzala sallallahu alaihi wasallam shi ne halifa na lokacin ya yi ya yi ga manzala yana tsaye da su mutum biyu yake cewa ka cece ni daga wajen wa'annan dogon kisa ce ne muna faɗin da ne a takaice dan a san cewa ana ta yin makirci ga manzala sallallahu alaihi har bayan yawa fati ana ta yi shi ne ya shiri ya taso ya zo madina kuma dai Allah ya bayyana mutanen da ya zo madina ya zo da kuɗi sai ya kirawo shi sarkin madina ya ce ina son ka taro mun duk wanda yake garin nan ina son zan musu kyauta sai ce to a bayar a basu ce ni da kai na zan musu dan bai san abin da ya kawo shi ya yi rubuce da manzo Allah ya ga mutanen to shine mutane ɗaya bayan ɗaya kowa ya zo ya masa kyauta har sai da mutanen madina kan suka kare bai ga wayannan mutanen ba sai ce kai abin nan abin nan wato umda mayo me ba sarki yake ce masa ba wato dagaci yace ba wanda ya saura a garin nan wanda za a ce bai zo ba sai ce ai alifa ba wanda bai zo ba yace a'a akwai wanda bai zo ba yace lalle akwai wanda bai zo ba dan manzo Allah ba zai faɗa abin da ba haka can sai wani mutum ya ce a ai akwai wasu baki amma su ba mutanen gari ba ne sun zo da suna can wani gida a bayan gari a can suka sauka sai ce su aje a zo da su shi ne aka tafi aka zo da su ana zuwa da su sai su to wa'annan su nake nema su ya gani da ba a mafarkin tare da mazala mazala ya nuna su sai ce ku daga ina kuke su ce mu daga magarin miki ne kuka zo a ziyara muka zo ce kai ku ga gaskiya ko in tsara kanku shi kenan dai ya rutsa su shi ne sai aka ce su suka ki magana sai aka ce a tafi masaukin su a yi bincike aka je masaukin su sai aka je aka bincika sai aka ga ramin su aka daga tabarmin su da kayan su sai ga rami sai aka ga ramin ya tafi ya tafi ya tafi halifa yake to a shiga ramin a je in an je karshen ramin a daga a toko waje a ga me ya sauran zuwa kabarin manzala shi ne aka tafi da aka tafi ana tafiya da aka je karshen su sai aka soko kibiya sai ta bullo sama sai aka tsakanin kibiyar da zuwa kamar manzala saura mita biyar sun kula cimma kamarin sai aka ce to ina kuke tara kasar sai suka ce a ai idan sun yi hakan sun yi hakan suka zuba a mangala sai su sa akan jakunan sai su huda mangalar suna tafiya yana zuba suna tafiya yana zuba daga na har mangalar ta kare to shikenan ba wai wuri ɗaya aka tara kasar balle a ganta ba ta ji wata dabara shi yasa ba za ka ga tarin kasar ba har bangaren tana zuba a hankali a hankali har kasar ta kare su da ta kaice sa aka kire su aka kunna musu wuta shi kenan yasa kuma aka zuba darma da bakin karfe rauda ta mazala aka kewaye aka zuba aka narkon darma aka zuba ba kankanan siminti ba ko wani dutse a'a darma ce da bakin karfe ba wani wanda ya isa ya fasa wannan tun wannan ma lokacin haka aka yi eh to an kai wajen fara eh allo to alhamdulillah فاتحة سورة الفاتحة سورة الفاتحة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح والفاتح لا تصل على محمد الفاتح ولا على وهذا الحمد لله رب العالمين